المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر انقدام العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر والتعافي لنا تأتي لنا بالزفر بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصلاة wannan kuma kofofi ne da za a yi ta magana a kan sallah da dukkan abubuwan da ya rataye da ita an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja wannan babin abin da ya zo ne fi mawaƙi salati cikin lokutan sallah sallah tana da maganganu da yawa da da falaloli da yawa ta isa dai ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri to amma kuma lokaci shine babban abu a cikin sallah to don haka duk masu hadisai da masu fikihu suke farawa da lokaci don saboda muhimmanci lokaci sannan kuma duk wata magana ta biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama حدثنا حناد بن السري حناد بن سري يا زنتر دمو حدثنا عبد الرحمن بن عبد الزنادي عبد الرحمن بن عبد الزنادي يا زنتر دمو عن عبد الرحمن بن الحارثي shi kuma ya karɓa daga abdurrahman dan harisi ibn al-ayyashi shi ko dan ayyashi ibn abi rabi'ata dan abi rabi'ata shi kuma ya karɓa dan hakim ibn hakim daga hakim dan hakim wa huwa ibn abbad ibn hunayf shine dan abbad dan hunayf akhbarani nafi shi kuma yake cewa nafi ya bani labari nafi dinnan shine ibn jubayr ibn mut'im shine dan jubairu dan mudhimu kala shi kuma yace akbara ibn abbas abdullahi dan abbas shi kuma ya bani labari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi kala annabi ya ce amma ni jibrilu alaihi salatu wassalam jibrilu ya mun limanci bayan dawowa annabi daga isra'i Allah ya bashi sallolin nan guda biyar wanda Allah ya ce biyar ne amma kuma falalarsu daraja hamsin suke ciki to kuma kashe gari jibril ya zo ya yi wa annabi limanci sallallahu alaihi wasallama kuma ya nuna wa annabi lokutan sallar da yadda za a yi amma ni jibril alaihi salatu wasallamu jibril ya yi min limanci indal baiti wajen ɗakin Allah marratai ni sau biyu kwana biyu ya zo yana yi min limanci bayan an zo da sallah kashe gari jibril ya zo wa manzon Allah limanci ya nuna masa wata ma kashe gari ya ƙara zuwa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama limanci ya nuna manzon Allah rana farko ga yanda muka yi da shi fasallar zuhura sai ya mun sallah a zaha fil'ula a farko rana farko kenan min huma ko ka sallar da ya fare mun kenan wato sallar farko ko ta ranar farko ko kuwa farkon lokaci hina kanal fai'u yayin da inuwa ta zamanto misilar shiraki kamar hancin takalmi rana idan rana ta fito daga gabas take fitowa sai kaga inuwa yamma take inuwa yamma take inuwa yamma take mai tsaho sai ga tana ragowa tana ragowa rana na daga rana na dagawa har rana ta zo tsakiyar sama yadda kuma ba wani abu wanda yake da inuwa ba haka inuwa a ƙasa ba to kuma sai rana ta yi yamma to kuma yanzu sai inuwa ta yi wa gabas to da inuwa ta sauko gabas din nan shine ake magana yanzu lokacin azhar ya taho amma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da inuwa ta sauka kaman hancin takalmi to malamai sun yi ta magana kila inuwan maka ce haka amma abin da suka fassara wannan dole dai ko inuwa ta sauka sai ta yi kamu daya inuwa sai ta yi kamu daya to kuma za mu zo har inuwa kuma ta yi tsawon ka kai idan ka ɗan tsaya kanka inuwa ka ta ɗan taɓa jikin bango matsalar ko ka ɗan kafa wani tsinke inuwa ka ta ɗan kanka ya ɗan taɓa wannan to ya zamanto wannan tsawon inuwa taka da za ka kamunsa zai yi tsawon ka zai yi tsawon ka tsawon mutum kusan kamu uku ne da wani abu to ya zamanto ya yi tsahonka har izuwa haka amma dai ya zamanto inuwa ta yi kamu ɗaya inuwa ta sauka gabas ta yi kamu ɗaya dinnan shi zai tashi kamar karfe ɗaya da rabi inuwa ta sauka gabas har ta yi wajen tsahonka shi zai tashi kamar wajen karfe biyu cikin lokutan sallah ba lokaci mai wuya irin lokacin azahar har zai zo wani lokacin kuma taku ne na ƙafa watanni dai duk hankula a hankula in Allah da za mu zo ba abu ne mai rikitarwa ba insha Allah to lokacin da inuwa ta sauka gabas kamar hancin takalmi to da inuwa ta sauka gabas kamar hancin takalmi din nan jibril ya ce to mu tashi mu sallah sai yau manzon Allah sallar azhar a ranar farko summa sallal asra sannan ya mun sallar la'asar hina kala kullu shay'in mislu zillihi yayin da kowanne abu ya zamanto irin tsahon inuwarsa inuwar kowanne abu adadin tsahon abu in inuwar mutum ce adadin tsahonsa in inuwar bishiya ce adadin tsahonta in inuwar waye to sai man sai jibril ya mun sallar la'asar a wannan lokaci sun masallal magariba sannan ya mun sallar magariba hina wajabatu shamsu yayin da rana ta faɗi yayin da rana ta faɗi wannan farantin nata ya shige to rana tana wannan farantin nata yana shigewa sai ya mun sallar magariba hina wajabatu shamsu yayin da rana ta faɗi wa afdara sa'in lokacin da mai azumi yake shan ruwa din nan to sai ya mun sallar magariba a nan wajen sun masallai isha'a sai ya mun sallar isha sannan ya sallaci isa hina gaba shafaku yayin da jan nan na faɗuwa rana idan rana ta faɗi sai ka ga ragowar janta a sama za ga yana yin baki yana yin baki yana yin baki yana yin baki zuwa awa ɗaya za ka ga an neme shi an rasa to yayin da jan nan ya ƙare ya yi baki ma'ana shafaki ya ya ƙare kenan sama ta yi baki to kuma sai ya min sallah kamar awa ɗaya sai ya min sallah isha a wannan lokacin sun masallal fajira sannan ya yi mun sallar asuba hina barak alfajir yayin da alfajir ya keto shi kuma alfajir daga gabas yake tahowa rana ta faso duniya bata zo inda kuke ba amma haskenta ya so ma hasko inda kuke za ka ga hasken to suna cewa akwai alfajir makaryaci fajir kazi akwai alfajir maganganci wanda dai haskensa dai ya tsaho har ya hasko yamma Allah ce ihata ya ta bayyana ba a yi da ko ya fito ko ya fito ba a haske an ga hasken nasa ya fito hata ya ta bayyana da kuma alkhaiɗin da biyar min alkhaiɗin da suwaji min alfajir to da hasken alfajir din nan ya ceto to sai jibril ya min sallar zai yiwu lokacin da hasken alfajir ya ceto in ba wanda ya san shi ba ma to ba kowa ya san shi ba dai amma an fi so ya zama dai an gan shi sosai to sai jibril ya mun sallah a wannan lokacin sai ya mun sallah asuba sun masallal fajira sannan ya mun sallah asuba hina barak alfajir yayin da alfajir yake to wa haruma da'amu ala sa'im lokacin da mai azumi yake daina cin abinci din nan dama da alfajir ya keto shikenan kuma sai a salatu kowa ya san an daina cin abinci kenan ma'ana wannan an sanar da cewa to yanzu kuma kowa ya rike bakinsa to wannan rana farko kenan yamin sallah a zahar inuwa na sauka kamar hancin takalmi yamin sallar la'asar inuwa kowa adadin tsahonsa yamin sallar magariba lokacin da farantin rana din nan ya shige yamin sallar isha lokacin da jan shafaki din nan ya ɓuya ya baki ya mun sallah asuba lokacin da alfijir yake to to wannan rana farko kenan wa sallama rakan saniyatan rana ta biyu kuma sai jibril ya dawo mu sallar zuhura saniyatan azhura sai ya mun sallah azhar ta rana ta biyu hina kana zillu kulli shay'in mislahu da inuwar komai ta zama irinsa inda jiya ya mun sallar la'asa to yau kuma a wannan daidai lokacin ya mun sallah azhar jibril ya mislahu li waqatil asr bil ams lokacin la'asar na jiya to yau kuma a wannan lokacin ya zo sallah azhar ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu tsawon tsawon mutum inuwarka in ranar ta faɗi a yanda aka yi sallah azhar yau kuma to har sai inuwa ta kwanta a gabas har sai ta yi adadin tsawon mutum in ta ta kwanta a gaba to sannan kuma a zahar ta yi a sallar ya- wannan sun masallar asira sannan ya yi min sallar la'asar hina kana zillu kulli shay'in mislaihi da inuwar komai ta zama ninki biyu yanzu kuma inuwar inuwar ka in ka tsaya sai ta za ka ga ta yi tsaho in kaman karfe hudu ta yi in ka tsaya za ka ga inuwar ka ta yi tsaho har ta kusa ninka ka biyu to sai ya min sallar la'asar a wannan lokacin sun masallar magariba sai ya min sallar magariba bi wakati ila awwalu a irin lokacin jiya da rana ta faɗi kawai wannan faranci rana ya shige shikenan yanda ya min sallar magariba jiya yau ma haka ya min sallar sun masallar isha al'akirata sannan ya min sallar isha ta ƙarshe hina zahaba sulusun laili har sai da ɗaya cikin ukun dare ya shige ɗaya cikin ukun dare kamar ƙarfe tara da rabi ko zuwa ƙarfe tara ya zamanto isha tana da awa ɗaya da rabi in an jirkinta kenan to sai ya min a wannan lokaci sun masallar subuha sannan ya min sallar asuba hina asfaratil ardu lokacin da gari ya shaha ana kallon ƙasa yanzu kila lokacin da za mu hira da sallah an kasa taɓa halar ƙasa ba amma har sai gari ya yi sha yanzu kila gari ya ɗan yi sha wanda da ka fita za ka ga ƙasa ba tare da fitila ta haska ba gari ya yi haske har za ka ga ƙasa hina asfaratul ardi yayin da kasa ta haske gashi ana kallanta sun maltafata ilayya jibril sai jibril ya wayo kalle ni liman in ya idar da sallah sai ya wayo kalle mamu sai jibril ya wayo kalle ni fa kala sai ya ce min ya muhammad ya kai muhammad haza waqatul anbiya wannan shine lokacin annabawa min qablika kafin kai duk annabawan da Allah ya aiko haka lokacin su yake walwaqatu fi ma baina hazain lokaci yana tsakanin wayannan guda biyu din nan lokacin jiya da na yau din nan da abin da yake tsakanin su ji shine lokaci alwaqatain lokaci to mal ibn al-arabi maliki yake cewa jibril ya ce wannan shine lokacin annabawa ai yana nufin haka Allah ya dinga bawa annaba bai ba su lokaci ɗaya can can can a ce in dai ba a yi a wannan lokaci ɗaya ba mutum bai samu ba haka Allah yake ba wa annabawa farko da ƙarshe da abin da yake tsakaninsu saboda sallar annabawa ba irin sallar ba ce zai yi wani annabin sallar safe ce da shi kawai wani sallar dare wani sallar yini amma mu kaɗai ne Allah ya ba mu wa'annan lokuta guda biyar amma abin da jibril yake nufi yanda ka ga jiya na yi ma sallah kamar misalin karfe ɗaya da rabi misali yau kuma na jawo ta sai da na kawo mata karfe biyu misali jiya nema ta ita la'asar kamar misalin karfe uku da wajen arba'in da biyar yau kuma sai da na jawo ma ita na kawo ma ita hudu misali magariba ko yadda take isha kuma jiya nema kamar misalin karfe takwas yau ku sai da na jawo ma wajen karfe tara ma ko karfe tara da rabi din nan to haka ake Allah yake ba wa annabawa lokaci ba lokaci ɗaya can can can ba duk wanda ya sallah a wayannan lokuta din nan ya yi sallah a lokaci ba wanda zai ce ni ne nake da lokaci ko wancan ba shi da lokaci kamar yadda jibril ya faɗa abun ba na annabi muhammadu kaɗai ba sallallahu alaihi wasallam an ji jibrilu duk annabawa haka suka yi tarayya a cikin wa'annan lokaci ƙala abu isa turmuzi ya ce wannan hadisi hadisi ne ingantacce yana daga girman wannan hadisi an ce dukkan wanda suka rawaito shi mashhurai ne na daga ilimi da an yarda da su kuma suka rawaito shi daga wajen babban malami abdullahi bin abbas ƙala abu isa turmuzi ya ce wa filbabi a wannan babi an abi hurairata an karɓi irin wannan daga abi hurairata وبريدة ده بريدة وأبي موسى ده أبو موسى وأبي مسعود الأنصاري ده أبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد ده أبي سعيد وجابر ده جابر وعمر بن حزم ده عمرو بن حزم والبراء ده براء وأنس ده أنس أكبرني أحمد بن محمد بن موسى ترمذي أحمد بن محمد بن موسى بن تدني أكبرنا عبد الله بن المبارك شيكو عبد الله بن المبارك يا بن تدني أكبرنا حسين بن علي بن حسين حسين أم علي أم حسين با wannan سيدنا حسين babba ba suna ne Hussein dan Ali dan Hussein ya zantar da mu akbarani Wahab bin Kaisana Wahab dan Kaisana ya zantar da mu an Jabir bin Abdullahi shi ko Wahab dan Kaisana ya karba daga Jabir dan Abdullahi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Jabir daga manzon Allah qala Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ni Jibrilu Jibrilu ya yi min limanci fa zakara na hawa hadisi bin Abbas sai shi ma ya faɗi irin hadisin can na Abdullahi dan Abbas bi ma'anahu da ma'anarsa daidai da daidai walam yazkur fihi bi waqt al-asr bil amsa sai dai a ruwayarsa bai ce irin lokacin la'asar na jiya ba amma dai ya ce sai da inuwar komai ta zama daidai shi ko ya faɗa ko ya faɗa ba ma'ana irinsa dai amma dai ba dai kalma bai ce da wakatul asiri bin amsi ba sai dai ya ce inuwar komai ta zama daidai shi kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi na jabiru din nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibin ta hanya da ya zo hanyar jabiru wata hanyar wanda ya rawaito shi wa hadisu bin abbasin hadisin abdullahi dan abbas hadisun hasanun sahihu shi ma hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa ƙala muhammadu bukhari ya ce shehinsa shi turmuzi ya ce bukhari ya ce a faku shay'un abin da ya fi inganci fil mawaƙi cikin lokutan sallah hadisu jabiru hadisin nan na jabiru irinsa ɗaya da na abdullahi dan abbas ma anin nabi daga annabi ƙala ya ce wa hadisu jabiru hadisin nan na jabiru fil mawaƙi cikin lokutan sallah ƙarrawa fa a da'u bin abi rabah a dawo dan abi rabaha ya rawaito shi wa amru bin dinari da amru dan dinari wa abu zubair da abu zubair an jabir bin abdullahi daga jabir dan abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi na hawa hadisu wa hadu bin kaisana irin hadisin nan na wahabu dan kaisana an jabirin daga jabirin annabi sallallahu alaihi wasallama babu tabi'un minhu babi ne wannan da yake bin da duk wancan da ya shige حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضيل حناد يا بن تدمو شي كما يجي محمد بن فضيل يا بن تدشي عن الأعمش جمال الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال أبي هريرة يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المزاد أمن شاء الله ثبت أفريش يأتي إن للصلاة أولا وآخرا sallah tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci duk sallah tana da farkon lokaci tana da farkon lokaci wa inna awwala waqti salati zuhri farkon lokacin sallah azhar hina tazulu shamsu idan rana ta gota yanzu inuwa ta yo gabas da inuwa yamma take yi to amma yanzu idan rana kuma ta yamma sai ta hasko abu kuma sai inuwa ta sako gabas to idan rana ta sako gabas kamar daidai hancin takalmi kamar yadda ya zo a wancan ko ku kamar daidai kamu daya zai zo nan gaba ko ku kamar tsahon mutum zai zo duk gaba ke hina ta zo shamsu idan rana ta zo wa akir waqati ha karshen lokacin azhar shine ya dukul waqatil asr lokacin da al'asr za ta shigo shine karshen lokacin azhar to duk in mutum ya duk in aka yi sallah a wannan lokacin an yi azhar a lokacin ta tun daga lokacin da rana ta gota har zuwa lokacin da la'asar za ta shiga ita kuwa la'asar za ta shiga idan inuwan mutum ta kai tsahonsa wa inna awwala waqati salatul asr farkon lokacin sallar la'asar hina ya dukulu waƙatuha lokacin da lokacin ta zai shiga to wane ne lokacin da tsawon da lokacin ta zai shiga shine tsawon inuwar mutum ya yi daidai da shi wa inna akira waƙatiha ƙarshen lokacin la'asar hina tasfarru shamsu lokacin da rana za ta yi fatsi ta soma duhu kuma magariba ta dan soma tahowa rana ta soma ba ta da haske to har wannan lokaci wa inna kama za a ce karfe biyar ko karfe biyar da dan wani abu wa inna awwala waqtil magharibi farkon lokacin magariba hina tagarubu shamsu da rana ta haɗi to farkon lokacin magariba ya shiga wa inna akira waqtiha karshen lokacin magariba hina tagibul ufuku yayin da shafaki ya buya da ufuku da shafaku duk fassara su dai a nan wajen ufuku sasanni shafaku da ake ne idan wannan ja na faduwar rana ya buya ya yi baki wa inna awwala waqtil isha'i farkon lokacin isha al-akiratu ishan nan ta karshe hina yagibul ufuku in shafaki ya buya wa inna akira waqtiha karshen lokacin isha hina yanzu kullal karaba dare biyu idan dare ya fara daga karfe bakwai ne zai kare karfe biyar to ka raba shi gida biyu shi ne karshen lokacin isha Eh, wato in aka raba dare biyu shi ne karshen lokacin isha wa inna awwala waqtil fajr farkon lokacin sallar asuba hina yadlu al-fajr in al-fajr yake to ba a sallar isha asuba kafin al-fajr yake to sai in al-fajr ya keto to in al-fajr ya keto yanzu farkon sallar asuba ya shiga wa inna akira waqti a karshen lokacin asuba hina tadlu ash-shamsu lokacin da rana ta bullo in dai rana ba ta bullo ba ko an yi sallar asuba a wannan lokaci a cikin lokaci akai sun ce kuma ko da in an yi raka'a ɗaya rana ba ta bullo ba amma raka'a ɗaya kuma rana ta soma gefanta ya soma ɗagowa to shi kenan dai asuba ta yi an yi a cikin lokacin asuba ƙala sai ya ce wa fil babi a wannan babi an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr ƙala abu isa turmuzi ya ce wasa mi'itu muhammadan na ji bukhari ya kulu yana cewa hadisul amashi wannan hadisi na amashi dinnan an mujahidin hadisu la'amashi hadisun ma la'amashi an mujahidin da ya karba daga mujahid wanda zai zo nan gaba fil mawaqita a cikin lokaci a sahu shi yafi inganci min hadisu muhammad bin fudail daga wannan hadisi na muhammad dan fudail amma duk ma'anar su iri ɗaya ne an la'amashi domin shi muhammad dan fudail ya daga hadisin ha abu hurairah ha annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko amashu ya bar hadisin ga katadatu kawai wa hadisu muhammad bin fudail kadau hadisin muhammadu dan fudailu kure ne da ya ce ya daga abin har zuwa ga annabi a saba a fihi muhammadu bin fudailu muhammadu dan fudailu ya yi kure haka bukhari ya ce sai dai mai sharhi ya ce hakika muhammadu dan fudailu din nan fiƙa ne ingatacce ne kuma mahaddaci ne ya rawaici wannan hadisi zai ya hadisi yana da ruwaya guda biyu akwai ruwaya mawqufiya zuwa qatadatu akwai ruwaya marfu'iya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zika in ya rawaito irin wannan an yadda da abin da ya rawaito to ga hadisin da shi kuma bukharin ya da shi amma duk ma'ana su iri ɗaya ne haddathana hannadu hannadu ya zantar da mu haddathana abu usamata abu usamata ya zantar da mu an abi ishaqa daga abi ishaqa al-fazari an al-amashi ga amashi an mujahidin ga mujahidu qala yace kana yuqalu an kasance ana cewa sahabi ne ya faɗa a'a shi ma irin na bayan ne daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama zai zama mursali ko mawqufi inna lis-salati awwalan wa akiran sallah tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci fa zakara nahwa hadisi muhammad bin fudayl an amal sai fa irin na wancan din can cewa farkon ta kaza farkon azhar kaza ƙarshen ta kaza farkon la'asar kaza ƙarshen ta kaza farkon kaza kaza nahwa bi ma'ana da irin ma'anarsa Allahumma salli ala Muhammad